والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya ina ba da uzurin cewa mun ɗan yi nisa gaskiya cewa da da ruwan ciki ake jan na rijiya sai fa ne na tafi tsakani da Allah yawa saboda haka muna ciki har mun shigo mota ajiya na siya da hatsi mu buka siya da hatsi sai alai shafi ya ce mu ko mu sai kaji na ci a koma yawa to shi ne tsakani da Allah da ruwan ciki ake jan na rijiya sai da kawai a koma to shi ne ya ja mu gaskiya da za mu iya tinkara kuma mun yi magana da pharmacy cewa tunda karatun mu bai da tsawo mu rika amfani da kamar da muka yi kafin injiniya injiniya a yanzu ana injiniya ana ya tafi ingila ta ku ga mun taɓa amfani da shi a wannan majalisi na wani abu da ya shafi ƙwarewarsa to muna da mutane yawa da Allah ya musu baiwa a wannan majalisi to za mu rika amfani da wannan damar sai na yi wa famacin su magana cewa azumi ya zo gaskiya ana ta samun matsaloli kwarta kamar shi umarci idan azumi ya zo sai da kamar tsokana ta ake kowa mata da maza su sai da haka wani shawarwari zai bayar fasalu ala zikiri don matsalar kwarta ba kamata ya ka tambayi malamin addini ba cewa ya wani magani za ka sha ita ahalin zikiri za ka tambaya shi kawai idan ka gagara ne zai baka fatawar ga abin da za a iya yi yi za muka yi magana to ne kira mala aka malam da su na fara kira ya waye ba ka shiga wata ne kira malam aka nake masa in dai fama su ya zo to da Allah ya fara mu kan tun mu kare shi da ma yau za mu ji karshen sura ne illa ce muka zo mu kammala ma wa ma ta sha'una illa an yi sha Allah in sha Allah ta'ala za mu kokari yanzu mu kare su ayoyin muna roƙo Allah madaukakin sarki ya riko da hannayen mu kuma ni an yi rikodin wannan bayanin farko ko yau dan ya kamata a idan na ta duba a waya ko ni ne ko data ce wanda ita ban ga ban ganki wallahi ba muna fata Allah mu daukakin sarki ya ya riko da hannayen mu Allah ya saka masa da alheri muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin ta madaukaka larurar da ake jin tsoro ko ta ilimi sai Allah ya kawo mana da ita halin bismillah aya ta nan muka tsaya muna da yake karfi na san an kulle ku min gairi sai in faro daga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان
Allah madaukakin sarki yace am khuliqu ayatu 36 am khuliqu min ghairi shay'in shin an halice su ne ba tare da wata manufa ba ba tare da wani abu ba am hum khaliqun ko ko su suka yi halitta Allah yake tambaya sai ya am khalaqu samawati wal arda ko sun suka halitta sammai da kafe ya Allah ya ce balla yake bari wannan maganar mutane ne da ba sa ta kanta cewa ba su da yi akan wato cewa lallai abubuwan da suke yi su kansu suna kokonto akan shine balla yake amma inda hu khaza'in rabbi ko kuma gabaɗe taskokin Allah a gurin su yake an mu mutaidun ko su ne masu rinjaye da malaman suke faɗa abubuwan da sai irin su ne waɗanda suke ba ka yi komai game da wato ito gabas da yamma kudu da arewa ko da dai ba ɗaya daga cikin waɗannan wanda suke kuma Allah da kansa yake a fahimtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kina cikin kuna tsammanin mun halicce ku don wasa kuma ba gurin da za ku dawo ba fa ta'ala Allahul malikul haqq Allah ya fi ƙarfin yayi wato halitta wanda yake almalik ubangiji wanda ya mallaki kowa wanda yake mai gaskiya ya fi ƙarfin yayi halitta ba wani ba wannan ayoyin mun faɗa kafin da ya wuce shi bai da gina mutane da musulunta bai zo maka yi da annabi na biya wannan ayoyi a harami yana jin kira wannan gabar yace ta da kalbi an ya kira yace saura tsin zuciya za ta tashi sama ta tsinki saboda dai kalmomin yadda suka ratsa ne shine magana da muka yi ja hankalin satin da ya wuce kamata yayi kowa idan azumi ya tunkaro to kai kokari kaga ayoyin da waɗanda ko kuma daga sura kaza zuwa kaza kace kokarin da zaka yi yanzu ka san ma'anar su ba to kake ka sani domin imanin ka ya karu kada a riga yin zuwa tafsiri ta abudan kawai idan to kai ana zuwa yadda kowa yake zuwa da azumi ya ji zauna kai ma kai haka inda haka muke yi da tuni yanzu za ku ga mutane kowa ya san ma'anonin alqur'ani da dama inda wannan ake kace daga alamtar kai ba zuwa na su wannan shekara to kake ka san ma'anar ta kawai da kuma yi kokarin yin tadabburi akai da tuni an wuce wasu wurare masu wato tsauri da ake ba ma da to wannan shine dalilin da yasa Zubair bin Mu'ayyim ya musulunta aya uku kawai kai ko ka ji an yi sauka a shekara amma ba abin da ya faru tun daga fatiha har nan sa aka sauke a wasu guraren wani gurin an yi izu da ko izu biyu amma ba abin da ya canja ya kamata a samu canji kuma to sai Allah madaukakin sarki yake aya ta gaba am lahum sullamun Allah yake ko suna da wani tsari yastami'una fihi wanda ke zuwa katozin wato su rika biyo ne Allah madaukakin sarki yake gaya wa mala'iku suna da tsarin da suke takawa shine sullamun mala yake sullamun ayyani amlahu sullamun yaqaduna bihi ila sama sai suna da wani tsarin da suke hawa sama da shi da yasma'una ma taqulu mala'ika su ji abin da mala'iku suke tattaunawa bi hal ya amalun ko ya alamuna bi hatta da'awahum sun da wato za a gane ingancin abin da suke dawa a kai a kanka shi suna da wannan to sai Allah yake fa ya ce mustami'uhu aduwa yadda siyakin kalmar yake am lahum kaga jam'i ne yastamu yastami'una shi ma jam'i ne sai Allah yake fa ya ce mustami'uhu bi sullamin mubin ba sai fa ya ce mustami'una ba ya sai amfani da singular yanzu anan cewa wanda yake biyo mutum yanzu me yasa kuma da ana saba ganin jami'i kazu saboda idan kabila kaza da ta zo ta yi ta kawon aka samu ko gwamna idan ya abu za ka ji ana cewa gwamna ya yi kaza idan a jihar sa mutum ɗaya ko daga jihar sa aka samu wani wato ya je wani abin kirki ko koma baya haka su cewa za a yi gwamna ya yi nasara in dai a jihar sa ne ko kuma a ce jihar Kano gaba ɗaya ta yi ko ka ɗauki misalin misalin wayancin shekiyar da suka kashe taguwar annabi salihu mutum ɗaya ne yaje amma Allah ya ce yake gaba ɗaya dukan su suka yi fa kan da zuwa fa aka ruha suka karyata annabi salihu kuma suka toke ta mutum ɗaya ne Allah ya ce idan ba aka askaha mutum ɗaya ne amma me yasa saboda duk da yadda su yasa makala musu dukan su shine idan ba aka aska fa qala lahum rasulullahi la qatal lahi wa suqiyaha fa kadzabuhu fa akaruha saboda haka idan dai da yaddata aka yi abu inda mutum sai zai zo ko da hadin baki ne yanzu aka ta mutum kai kawai shawara ka bayar ko rubutu kai ba sai da musulunci dukan ku za a wasu mutum shi da sun hadin sun kashe mutum daya ko mutum goma sha biyu zamanin sai na Umar gaba ɗaya ta aka kawo mutu biyu ya kashe sai wasu ke challenging ɗinsa. Ya mutum ɗaya ya aka kashe mutum ɗaya ka kashe rai goma sha biyu ko shida. Sai ce na rantse da Allah. Da mutanen sana'a za ka haɗa baki su kashe mutum gaba ɗaya su je na kashe. Mutanen sana'a birnin ƙasar Yaman. Yace in dukansu ne suka haɗa baki suka yi gaba ɗayan su sai mu tsohon sa a kan. To kaga wannan matakin da irinsa wa'ai wato jawoyi da kasashe suke ɗauka da tuna an daina kashe mutane amma saboda ba a yi duk wanda ka ji labarin ya yi kisa ko ta yi kisan kai sai ka dan an kwana biyu ba za ka ƙara jin labari ya zama tilka ummatun kare ko ya zama kamar kana labari kawai ya wuce ba za ka ji kisa wani suke sha'awar yi su kuma yi kullum da an ɗau lokaci an ɗau huta sai kuma a kuma yi saboda an ga cewa ba a sai ma a samu wasu lauyoyi suke sun tsaya wa mutum sai mutum ya zo ya ce ko a ce ba shi da hankali ko a ce yana shaye-shaye shi ke nan zancen zai wuce a haka wannan formuloli ne da lauyoyi suke ba su cewa kowace lokaci kai kaza wannan abin tilasta ma a kai kuma a ka'idar dokar constitution ba abin da aka isa a yi ma sun sa za ku ga kisa ba zai taɓa yin cewa ban ba dawo dokar Allah ba zai taɓa ba to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa bal yati mustami'u wanda yake zuwa ya jiyo din yazo bi sultani da wata hujja mubinin mabayyani sai Allah yake أم له البنات ولكم البنون
bane mutum أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله
bane mutum سبحان الله عما يشركون Allah madaukakin sarki yake amlawul banati shin Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa mata wala kumul banun ku kuma maza wanda ƴaƴa matan fadar wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa qabih yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsiku ala huni am yadsuhu fi turab Allah yake alaka amana hukum su ba ta su da da kansa Allah yake alakum dhakar wa lawli bunka tilka idan ismatun biha to a gurin su haihuwar ya mata kaskanci in aka haifa ma shi su rika nuna ka. da kan zo ki yara kun gaji nan an samu karuwa ne yace a kike da dariya to amma kun ce ƴaƴan Allah Allah yana da ƴaƴa mata mala'iku ne kuma mata ne sai Allah ya ce wannan rabo ne na zalunci da kuka yi. to shine Allah ya tambaye shi yace am lahul banatu wa lakumul banun in shi Allah yana da ƴaƴa mata ko kuma maza saboda a jahiliya kin fi son ƴaƴa maza saboda namiji shi zai noma za a fita yaki kuma shi zai fita yaki mace ko kawai shi ma zaune ke ya jilisi shi ta kullum abin da ake gaya musu musulunci ke kwato su wallahi ya kwato su wani magana yancin mata da waye duk shashen shi ne so ake kawai a gurin mutum yancin mata shi ne ki fito da tsarauci ki waje ki zama yar iska shi ne yancin mata amma ba kiyaye mutunci ba to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana am lahul banatu wa lakumul banun am tas'aluhum ajran ko na da kake tambaye su fahim min madrani yake musu nauyi wato wajen biyan ka yake zama wa masalu da suke samun nauyi ba da awani yanci irin ya zanto ko ba ka da kuɗi kar kai kuɗi ta ku yanci za ka zama za ka zo wa'azi wani alaji wani yake ai da ni kake ba ko yake wannan shekarar za ka gani a kuriyarka to idan ka zama mustaqilli ko ba ka da kuɗi zanto kana da sana'a kana da sana'a wanda ya baka ka karba amma ka karobi amma wallahi idan ya zama to kana karantarwa ya aka gane inda ba kun ce karkata kan shiga uku a hannun mawadanta ba za ka yi kima ba za ka zo kana fara magana ce ƙarya ce to inda malamai sun fahimci irin waɗannan sakonnin ku to da malam malami ba da kenuwa sai da kenuwa amma daga lokacin da ya zama to cewa bakinka a karkace yake shekara da kenuwa kana da jinuwa akwai gwamnan da aka yi ya tara limamai ya zo ya hau saman bene muna magana da wani sakataren limaman da ke gaya ya hau saman bene ya haka da gilas sun sai yana kallon shi yana ta dariya ya an sa musu abincin su babu ci su waye ta biya sa suna tun hadama haba ai duk abin da za ka iya ci a gidanka in ya zo ko kallon ka karkai abin da in ka bar gurin za ka iya siya iya biya wannan abubuwan ko da yake mutum idan ya zanto ka ɗanye shi zai ko wallahi tallahi ka shiga uku ba za ka yi kima idan ku kalawa mai kana'a mutum za ka ga wanda ya kai ka hali ba ma zai rika kokarin ya ce ma abu sai ka ci abai kuma daga lokacin da ka nuna wani kace ai mar kaza za a yi domin an san ba kuɗin ne ba ne amma kuɗin kana shigo da wannan to annaba ba abin da shi da ba duk kowanne annabi in ya zo zaman kansa yake zaman kansa yake saboda haka ka zama malam fada kawai ya zanto ba duk wanda ya baka kyauta ina yawan faɗar wannan kalmar girmamawa ce da soyayya amma kuka zama mai mika hannu kuka zama ko ka rike kiran mutane kana kira a wani ya ce ka gan shi nan gashi na ya kira ku sai inda ya san ma da albarka ne za a nuna muka ce yanzu zai roƙa bar ku ya ji bai damu ina ga ma Allah ka kada mutunci to wannan shine abin da yake yake yake faɗa cewa akwai wani an tas'aluhum ajran kana tambaye su wani lada ne wanda da an ganka za a gudu sai ba jiran ku sai ba na nan dan Allah qawm min magramin wajen biya fasaluna wato suke samun jin nauyi kamar da ake a sofi sofi kowa sai ya ba da wannan ka'ida akwai kuɗi da ake bayarwa duk sati amma inda humu da gaibu ko mu yaktubu to ko suna da gaibu ne da suke rubutawa gaibu shine abin da wannan sakamakon guda biyar ba za su iya taɓa su ba ba za a iya sansana ba ba za a kankana ba ba za a taɓa ba ba za a gani ba duk wannan suna da shi da suke rubuta Allah madaukakin sarki yake am yuriduna kaida ko kuwa kai ne suke nufin ni kai Allah yake falladina kafaru wannan ayar in kai ta dabburi akan ta duwa da za tun daga an ka amuruhum ahlamuhum bi hada Allah bai kama suna ba amma da yazo gurin kai zai ce kafirai shine makirai in ka gane wannan za ka gane cewa kafirai shine in ta Allah yanzu da jira a Isra'ila a Palestine Isra'ila hakan take kajewa take ne miki suna da tidu allazi la kafaru min al-makidun ba su wannan kai kafirci shine makirai to da haka wani zai yi duk inda ka ga musulmi a duniya ko a ina ko a wata kasa yanzu su ake zalunta idan ka kai kokana ta aka aka ba kaza wanda yayi ba ka taba jima amma wanda yake ciki shekara 50 da wani abu har yau kake mutane aiki har yau kake mutane suke aika a Palestine to insha Allah yake ma kafirai wasu ne ma kirai su ne masu kanji su ne masu kaidi kan wani yau gare ka to sai Allah madaukakin sarki yake yau yake ga ma amma to ga babban manufa ta karfi sai Allah ya ce ko suna da wani abin bauta gairun lahi wanda ba Allah ba subhanallahi sarki ya tabbata da Allah amma yushrikun dan gani da abin da suke yi wa shirka sai Allah ya ce wa in yaraw kisfan min as-samaa'i saqitan yaqulu sahabun mawqun فَغَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Allah yake wa in yaraw kisran min as-sama idan kika ga wani yanki wata azaba ta tawo daga sama malin ki ai kanu qad talabu an yanzila alaihim kisfan min as-sama su suka rika nema kamar da kafiran makaskar kafada Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim to su ma su suka rika neman cewa duk gauto da azabar su sun gaji kullun alƙabarar da nasu ana cewa kullun shi gafara ta ba su ga kaho ba insha Allah yake in suka ga wani yanki na azaba ya kulu sai ka ji suna cewa wato sahabun markum wannan ai hadaddan hadari ne a kakkan hadari ne wannan ba azaba ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake to fadaru kare su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun hatta hadu da ranar da za a zo a kace su a cikin gaba sai Allah ya daura hukum shine fihi yus'aqun ya Allah madaukakin sarki yake kamar an tambaya yau ce shi Allah yake yau malaikuni annum kaidum ranar da wannan kaidin nasu ba zai ba zai wato wadatar da su ba ga yanzu suna suna yi suna samun nasara ba ranar alkiyama sun shirya kai da bare musu komai ba wala hum yansaruna kuma ba za a taimake su ba sai Allah yake ni وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون Wane واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا mutum?
وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Allah madaukakin sarki yace wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalik lallai akwai wata ada- azaba daban banda wannan da aka saukar daga sama wanda wanda ta tabbata ga waɗanda suka yi zalimi walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su wasu haka wasbir sai Allah yake kai hakuri li hukmi rabbika dangane da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina domin kana karkashin kulawarmu da Allah madaukakin sarki wa tabbi bi amri rabbik kai tasbihi kana ne gode wa ubangijin ka hina ta kun lokacin da ka tashi kiyamul layli da ta gode wa Allah wa min al-layli inda ruko ya tsara fa tasbihu ka ci gaba da yin kallolin ka wa idbarun nujum haka ne idan dare ya bada baya malam malaman tafsiri sun yi bayanai akan wannan ayoyin kamar da suke faɗa cewa wasbil li hukmi rabbik wa tasbih bi amri rabbika hina taqum malamai maganganu uku suke na farko suka ce abin da ake nufi ka ce subhanallah shine wa tasbih bi amri rabbik abu hina taqum kuma min kulli majlisin duk lokacin da za ka tashi daga kowanne wajen zama ka tafi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk duk lokacin da za ka tashi akwai wanda suke wannan wato fassara wasu kuma suka ce a a hina taqum wa wa taqudu fi wa fi kulli hali wato suna faɗa cewa duk lokacin da za ka zauna ka tashi a kowane irin yanayi ko da ba a daɗe ba to ana buƙatar ka karanta wannan na biyu wasu suka ce annahu salawatun nawafil kallolin nafila shine wa tabbih bi amri rabbika hina taqum kallolin nafila magana ta uku kuma as-salawatul fa- fara'id kallolin farilla hina taqum kuma azuru wal asr azan da al'asr ake nufi ai hina taqumu min nawmi al-qa'ila ana nufin lokacin da ka tashi daga baccin kailula kun san kailula ta gaskiya kafin azhar ake yi mu ne yanzu muke yi bayan azhar amma an kaje duk wanda ya je ka Saudiya zai gani zai ga rana ta yi ba kowa kowa yana bacci amma an dare ba a bacci kuma kowa ya shiga harkokinsa shi ta dawafi ma kafin a sa doka ya fi wahala da da daddare in dai gari duk wannan fararen ba sa son zafi in kana da wayo sai kai ta je wannan ranar kowa yana bacci kana dawafinka to me kake yin jama'a yawa ai ba abin da ka je da an ba ibada ka je kai ka dawa shi duk wanda ya samu kansa a maka da wadina yi dawa shi ya sallah yi dawa shi domin duk dawa shi bayan ka gama ya ana raka yi domin kai wannan ka more morewa zuwa maka ke wallahi morewa zuwa maka ke mutum ya dage ya dawa kuma yanzu da wasu ke cewa ai ba a zuwa ai ba a bari cikin harami in kar ya ka gama umara shi kenan to ai ana bari a hausa ma duk zai zai ce ma wani wahala to me kaje yi ba sai da ma kwanciya kaje yi ai ba wuce kaje yi ba wannan gurin ka sani cewa ba cikin harami inda za ka shiga da iramun ka kai a minti biyar nan da za ka hau kai minti goma sha biyar ko ashirin ka sani cewa daga farkon minti na ɗaya har zuwa na ashirin fa lada za ka rubuta ba sai ka gama wanda ya yi a minti biyar ya gama yana yi minti biyar ɗinsa da ya gama a sai da ladansa sai ka je ka gama ina mamakin mutane wallahi da yawa matasan mu mutum zai je yana yin bandin awa biyu wai zai ma waya ya ce wai ya halatta ya kuma sa ihrami zai ce ma ha'inci matashi da kai ukwa utai ya kai kallon bandin awa sai da rabi yayi bandin awa sai da rabi kuma ya kasa dawa sawa da Allah wanda in ka dawo sai ka rika bararun gurin kana dawowa za ka ji hankalinka ya kuma komawa saboda haka wasu malamai suka ce wannan ajur wal asr wal asr ake nufi yayin da ta kai da kailula wa min al-layl kuma al-maghrib wal isha magriba da isha wa idbara nujum kuma as-subh lokacin da duk taurari suka bada baya shine sallar asuba wasu malamai kuma suka ce ayyan nawafil nafil fili ake nufi wasu kuma suka ce idbara nujum rak'atayn al-fajr saboda haka ayoyin da na karshe suna magana ne akan salloli guda biyar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna ba wa mutane hakuri ne da an amfani da yawa insha Allah ta'ala sai bayan sallah Allah ya kai mu da rai da lafiya muna tsara muna yi roƙon Allah madaukakin sarki da muka haɗa a masallacin nan gaba ɗaya mu Allah ya kuma dawo da mu bayan sallah ya sa kowa yana rayu cikin kocin lafiya da kwanciyar hankali muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa muna kuma addu'a ga salatu wani limamin masallacin nan mala Abdulrahman Allah ya masa rahama Allah ya kula da bayansa alkhairin da ya kafa Allah ya sa ya dinki muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da shugaban da madaukaka duk mai bukata ta alkhairi Allah muna tawassuli da surorin da muka biya saura ido bakwai kawai da muka faɗa da sura biyu mun hatta ma wannan alƙur'ani mai girma muna tawassuli da duka surorin tun da damuwa Allah ta sani a wannan wuri da wanda ya mana wasiya da addu'a Allah ta biya mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa akwai da kare da akai akwai wani wata baiwa Allah da kare su da mu matar goma kan gidan alaji inokai ta ta jinya kwarai da gaske muna roƙo Allah ya ce mata Allah ya ja bakin wahala kenan akwai mala Abdullahi ta da da shi ma da mahaifin ta ya rasu muna roƙo Allah ya ce mata Allah ya ba ta hakuri da juriya ana haɗa kan iyalin su wanda aka yi mara rasuwa da ana karshe da shi muna roƙo Allah ya ce mu kuma da muke raye Allah ya ba mu don kwana da amfani kun ce rayuwa da abin da muke jin tsoro da gare da shigowar Ramadan na Allah maka mutum da shi ka iya mana duk abin da muke jin tsoro abin da ya karɓo mu Allah ka karɓon sa ina roƙo Allah da sunayen su kyawawa Allah ka kare mu kare mutunci Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta kawo mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ta kawo mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da kofin su maɗaukaka wannan ta ta mu da jarin Allah da dole da su lafiya wanda suke mulkan mu Allah ya nuna wa mu da gaskiya ko wasu ko mun Allah ka sanya mu da tausayi mu a cikin zukatan muna roƙon Allah da sunan yanzu kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka jira mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan da ke Allah ka jira su da rahama a kai kuma Allah ka ƙara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan yanzu kyawawa mu da nima da ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya, Allah da lafiya, Allah ka inganta lafiya mu. Matasan mu da suka kauta hanya da ya'yan mu Allah ka shirya mana, Allah ka dora su hanya madidiciya. Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa la ta'umina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. mun rufe wajen karatu na biyu kenan mun gama da na gidan bai kare da wata tsoba da yin ma mun rufe wannan karatu insha Allah amma karatun mu na gobe da muke yi a kan Ramadan a masallacin Hidaya insha Allah za mu ci gaba da yin sai mun kammala littafin kare da aka faɗa sannan karatun mu na akamun jana'i shi ma a masallacin mu aka sa shi ma za mu karatu na karfe a cikin littafin akamun jana'i za mu biya. muna da roƙo Allah mu da hukunta shi ya dace da subhanak Allah na a sai mun je salata za mu kai ko sai mun je litin eh subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta eh kamar shi haka ne mun gama mun gama lulu ma idan mun karatu shi kuma litin salata ake yi wata kila salata da mu gama to daga nan kaga nan da aba mun gama karatu insha Allah ta'ala eh